بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta asabar goma ga watan safar shekara ta 1448 wanda ya daidai 25 ga watan julai 2026 miladiya a wani majalisi namu da muka saba muna karatu a mako-mako cikin littafin ulatul ahkam fi ma'alim al-halal wal haram عن خير الأنام محمد عليه السلام عليه عليه الصلاة والسلام مما اتفق عليه شيخان البخاري ومسلم لهم بن مالمي أبو محمد الإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي من أتكلم بابنا كتاب الصيام التافي نزل كاد مالا يبؤي منا من حديث نبي أو النبابي حديث عبد الله بن عمر قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له حديثي لك عبد الله بن عمر yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kuka ganshi wato kuka ganin jirin wata fasumu ku azumi wa idza ra'aytumu kuma in kuka ƙara ganin sa shi wato jinjirin watan fa afṭiru ku sharuwanku an ga wata sallah fa in ghumma alaikum idan aka yi muku girgije ya sha maka ta tsakaninku da ganin watan faqduru lahu to ku ba wato wata sha'abana gwargwadansa ku kai shi zuwa talatin matuƙar gwargwadansa shine talatin shikenan ran talatin da ɗaya ya zama shine ranar farko na ramadana mun yi gaba wannan karshe na wannan hadisin fa in hum ba alaikum faqturu idan aka yi muku girgije magana mafi inganci muka ce faqduru lahu shine wato ku bayi wa shi sha'aban din matukar gwargwadonsa adadin kwanakin da ake bashi wato ya zama mafi akasari mafi akallan kwanakin da yake 29 mafi akasari 29 30 to faqduru lahu shine ku bashi adadin kwanakin sa mafi akasarin sa shine wato kwana 30 wannan shine magana magana mafi inganci da ruwaye da yawa da aka rawaito daga manzo Allah suke karfafa haka to amma da mun faɗa cewa akwai sabanin malamai wajen fassara wannan gaba na wannan hadisi to fa in humma alaikum faqduru lahu idan aka muku a girgije faqduru lahu ku tuka shi zuwa kwana 30 wasu daga cikin malamai ba haka suka fassara shi ba suka ce faqduru lahu ai wato faqduruhu bi hisabi al-manazil ku je ku hukuma da shi wurin kirga na wato lissafi na ilimin taurari to yau insha Allah an zamu tattauna shi ya zama karshen magana da zamu yi a wannan hadisi shine hukuncin mutum ya ce zai je ya dogara da ilimin taurari ne wajen ganin wata kamar da muka shato a baya mun kawo manganin malamai duka manganin malamai yana kai kawo ne akan gani na ido gani na ido babu laifi mutum ya sanya zai gani da ido amma kuma ya sanya wani abin hangen nesa wannan babu laifi amma lalle dai gani na ido shi wannan maganar da ke da ake cewa wato dole sai dai amfani da gani na wato ana iya amfani da wato hisabi na falaki wannan haka yake a shari'a ko ko ba haka yake ba inda har yanzu ana tattaunawa shekara ta wuce ma an tattauna to wasu daga cikin malamai za mu fara da maganar da aka samu na malamai tukuna su mu ji su ne suke nufi a wannan ra'ayin nasu a wasu daga cikin malamai watakila idan muka muna cikin yin karatun adadi yanayin lokaci zai kai mu har sai mun je mun kai za mu yi kokari tun da sati mai zuwa kamar da kuka sani ba alimi da katu ba za mu yi kokari wannan matsalar ya zama ba na son a bar bashi ya zama an samu tazara to insha Allah ko da wannan zai bayu an je an zo gaba da sallah dan wannan lokacin da kuke bayar ranar sallah mu karshe karatun to ka adamu insha Allah a akwai magana na ibn khuwais mandat wannan ba maliki ne ibn khuwais mandat ba maliki ne sai dan ga ta imam shafi'i wata magana da yake cewa imam shafi'i yana cewa ga wanda bai ga wata ba in ba a lokacin da ba a ga wata ba to shi kuma gashi ya san ya iya lissafin taurarin nan to zai iya amfani da shi shi a karan kansa ibn Khuwaiz min Bandad sai ya danganta Imam Shafi'i wannan magana za mu zo magana cewa wannan danganta masa da ba daidai take ba sannan kuma an ce shi ne magana na daga cikin malaman basara manya Muqarrib ibn Abdullah ibn Shikhir da kuma Abu abbas Ahmad ibn Surayj al-Baghdadi daga cikin Shafi'iyya da kuma Ibn Qutayba ad-Dinawari mai littafin Mukhtalif al-Hadith tawil Mukhtalif al-Hadith da kuma littafin Kitab al-Anwa'i fi mawasim fi mawasim al-Arab wanda na faɗi wannan malamai tun farko saboda a watakila wannan mahukuntan mu shi ake su ake kai musu a ce wannan su ne maganganunsu da za mu je mu abin da malamai suka faɗa a matsayin me suke nufi su bayan da mu a nan aka ce gaba ke ba an jinjirin an haife shi ko ba haife shi ba da haka ma ba za a amfani da shi ba wannan ba haka su aka ruwaito daga wajen su ba su amma maganar shi ko ibn kuwais mandat da yake cewa imamu shafi'i imamu shafi'i shine ra'ayinsa cewa ga wanda ya san yake da ilimi shi a karan kansa shi a karan kansa yake da ilimin falaki to yana iya amfani da shi wajen yin azumi idan an duba a ga watan ba a ranakun da ba a ga wata ba ranakun ina girgiza nan shi ba masu na magana wai koyaushe kawai a koma wani aikin ba a an zo kwanakin girgije ba a ga watan ba to babu zai iya komawa zuwa ga wato shi abin da yake na ilimin sa ko ko a to ibn qayyim man da sai dangata babu shafi'i cewa babu shafi'i ya ce to shi din babu laifi yana iya amfani da shi imam malamai da dama suka ce ibn qayyim man da ya za ka faɗi magana wacce take su shafi a kai malike ne ya za ka faɗi magana da su kansu wanda maganan a cikin malamai alaimatul arba a su hudu shi kaɗai ya samu aka samu ya faɗi wannan magana to shi kaɗai ya faɗi wannan magana kuma ana kira shi mafaridin mazhab abinda malami guda ɗaya shi kaɗai ya faɗi a mazhabin so shi kaɗai ya faɗi magana kuma ba shafi a ba su faɗa ba sai kai malike ka san wannan magana ba haka take ba wannan shi ne abinda su malamai suka faɗa malamai irin su ibnu taymiya da malamai da dama suka ce wannan magana kwata kwata ba haka magana imamu shafi'i to ba san inda yaji shi ya dauko ba ya ji ya dauko magana ta kila yana ya kuskure magana ya ce na wani malami aka ce ya ce imamu shafi'i ta kila ya kuskure magana wasu daga cikin malamai ne daga cikin shafi'iyya suka faɗi wannan magana amma shi sai dangata imamu shafi'i cikin kuskure dan haka wannan magana duk malikiya duk shafi'iyya sun ce su imamu su su ba gaskiya bane ba ra'ayi suke yin ba su imamu su yana tare da wato jamaahiru ahlul ilm wanda kuma wannan da ahadu wal tafan imamu shafi'i ga alkamasa ana gani aka san wannan wanda ake gani a cikin tafansa da ka ga wannan abinda ake danganta ba shi ma shafi bai inganta ba sai malami na biyu da ake danganta masa wannan magana shine mubarak ibn abdullah ibn shikhir wani malami dan kasan basara to isnadi zuwa gare shi ma kansa wannan isnadi ne ba mi kake ba ibn abdul bada ce isnadi ba bai tabbata ba kaga a cikin malaman mun guda hudu makawa mun rage biyu guda biyu ba su tabbata ba ibn abdul bada ta bai tabbata ba kuma inda ba ya inganta zuwa wajensa to shi abin da aka rawaito yana cewa ranar kawai da za a iya amfani da wato hisabin masu ilimin taurari shine ranar da ake kokonto aka samu girgije ko da ake kokonto to shi a hakkin wanda shi ya iya ya amfani da shi shi a karan kansa wajen ya azumi in ya azumi kaga zai zama in ya yi ashirin da tara shi na tara in mu yi ashirin da tara shi na talatin kenan in zai sake alamusa kaga sai sake tare da mu wannan shi a babu da suka faɗa ba suna magana abin ya zama ka'ida kuma muqarrida ya zama far haka ko ina aka shiga kawai da azo sai da ce an haife shi ko ba haife shi ba su ba shi ba haka yake magana ba ko abu da ake danganta masa wannan ma idan isnadi zuwa ga shi wannan malami da ya inganta ibnu abdul bar yana cewa shi kashi bai tabbata ba zuwa ga shi a a a wato shi wato mubarak ibnu abdullah ibnu shukhayr in kuma ya tabbata zuwa gare shi to kaga zai zama dama da wajen malamai akwai tattaunawa akan wanda ya gauta shi daya zai iya azumi ko ba zai iya azumi ba wannan inda muka faɗa a baya can mun tattauna wannan masala a baya to sai malami na uku shine Abu Suraij Ahmad ibn Suraij al-Baghdadi malami ne shi ko daga cikin Shafi'iyya malami ne ba Shafi'i shi ba abin da ya faɗa shi ne wato ya halatta ga wanda ya sani shi a karan kansa ba kuma lizinta masa bai ce ya halatta ba yana ce mishi wani musahabi ne ko wajibi ba kaga cikin malamai kullum ba kawo wato guda uku kusan duk ga kuma ga ra'ayinsu sai malami na hudu da ake da shi shi shine ibnu qutayba ad-dinawari a cikin littafinsa a kitabu al-anwa fil mawasim al-arab to shine shi sai shi ya faɗi cewa to watakila wannan hadisin fa in ghumma alaikum faqduru lahu ya zama ana magana faqduruhu bi hisabil manasik to shi kansa wannan malami bayan ya faɗi wannan magana sai ibnu hajar ya mushi takun baya sai ce falisin man yu'aradu alaihi mithl hadha to ai shi wannan malami baka iya zuwa ka zo da wata fasara kai kadai ka faɗare da ita duk da kai malami da aka san ka kana da jani a wannan bangaren amma baka cikin rasu kuna fi ilimi a cikin al'umma da haka ba za ka iya zuwa da wata magana ka kadai ta da ita kai kadai ba da haka shi ibnu qutayba a cikin malamai shi baya cikin waɗanda ake dogaro da su a irin wannan matsalar muhimmiya in ji alhaji ibn hajar al-asqalani so kaga wannan ra'ayin an take za a je zuwa ga ibnu qutayba ne shi eh wata kila ibnu qutayba shi kuma kun ga abin da su su malamai suke faɗa to kuma ko da ba mun ce wannan ra'ayin malaman sun faɗa ko da wato a nan wannan malaman ba suna halatta amfani da hisabin falaki ne ko a sake ba ba suna ba su ce a amfani da shi a matsayin madadi na ganin wata ba a ce wai a daina amfani da ganin wata kawai sai idan shi ne hisabin falaki ya ce mana za a gani a wani lokaci kaza sannan mu je mu duba in ya ce ba za a gani ba kaga za mu koma za mu koma da addinin mu wajen fasikai kenan in ma in fasikai ne a wurin in mu ne kuma idan mu ne wanda suke kuma su kadai kuma suka tebata da na ilimin shi ko azumi to kamar sallah ce lokacin da za a yi sallar da lokacin da shigar sallar da fitan sallar ya kamata dukkan mu da yaran mu da manyan mutum mu tarayya saboda kowanne yana son ya sallah kamar da azumi kowa na son yayi ba za a ce a ta karkare a wani sharadi na wata ibada da wasu mutane daga musu ɗaya ba wanda ana iya samun wata rana a duniya ba a samu ba mai yawan ilimin ko yanzu masu ilimin taurari a sauran masu ne a duniya haka su da yawa an kwatanta da basu iya ba kana iya samun sa'adu ba da ita ba ba wani sanannu a sauran su ko larabawa daga baya suka koya wani mutum manzo Allah ilimin bai yawa ita a wajen larabawa ba a ko kaga su ba su ce a amfani da mutum madadi na gani ba kuma ba su ce a amfani da shi haka nan kawai a farar da cewa daga yanzu kawai shi za a koma ana gani ba shi ne la badala wa nafsi da'a a sana kuma ba suna cewa idan wani ya ce shi ya ganin sa da idan sa uru din nan in ya ce ya ya ce ya gani a zo a ce a kai baka gani ba ai sai daga sun ce ba za a gani ba su ga ba su da magana ba wannan abin da mu yake sabani yanzu a wannan zamanin abu abin da ake magana shine an ce yanzu ma maganan gani sai an ba ku lokacin gani an gani ya ce za a gani to ku je ku duba ya ce ba za a gani ba kada ba ku bata muku lokaci in kun lokaci kun gani duka za ku iya wato jama'a mustafi ba jama'a ci gan gani sai sun gani kawai shi kenan da alfama ya shata mai da shi doka ya ce shi a ai ya ce ba a yi shi ba jinjirin ba ba a yi shi ba kai na ka gani ba ka komi ba je ka abinka kawai to kaga wannan ya ta ta addini a ce za a haka su waɗannan malamu su faɗa haka ba ba su faɗa haka ba sannan kuma malamai suka ce wannan magana ta su magana ce wacce take in ma sun faɗa ijma'i ya riga ita ijma'in malamai ya riga ita a wajen malamai kuma dan in aka ijma'i da wani malami daya biya biya saba to baya kurzuna ijtihadi saboda in ka saba kawai za a ce ne ko dai baka sani ba ko a samu uzuri a maka maka amma dai ba za ka zo kamar kamar nafsi ne in ya zo wani malami ya saba mu nafsi ba a yi wa kan haka na zo a ce shi kenan a gwada ra'ayinsa da nassin ba a shi ne a da mushi uzuri kawai to mu a cikin al'umma mu abin da muke hujja da shi shine alkitabu da sunna da ijma ijma'u salafil umma wanda da shi ake kafa hujja to dukkan malamai kamar da al-jassas ya faɗa al-imam al-jassas al-hanafi ya faɗa cewa malamai sai da sun yi ijma'i akan cewa gani in za a ga wata to ana gani da idan to da wani ba ya yi haka ne shi kadai ko dan mulkin da ubangiji ya bashi ko dan wani ilimi da ubangiji ya bashi haka ne da canza wannan ka'ida ibn al-jassas ya faɗi cewa ijma'i ce al-qurtubi ya faɗi cewa ijma'i ce ibn taymiya ya faɗi ijma'i ne ibn rajab al-hanbali da malamai da dama kusan wannan ba a san wani malami ne ya sabani ba in ba wannan in ba bayanin da muke ji ba to a ina aka samu cewa ana iya a daina amfani da magana kawai ana wahala mutane ana ruwa ana hawa tudu ana gani wanda wasu daga cikin mutane ne yan baya wanda su ba fuqaha bane ba malamai ne ba a wannan zamani daga cikin wanda ya ta kokari ya tabbatar da wannan asalin akwai malami dan kasan dan kasan Masar ana kiran shi Dr. Abdul Al-Qardawi Dr. wannan Yusuf ibn Abdul Al-Qardawi Yusuf ibn Abdullah Al-Qardawi shi yana da ra'ayin cewa ko yanzu ka duba in ka duba in ka duba website din sa zaka ji Yusuf ibn Abdullah Al-Qardawi yana cewa wato shi lissafi da ake na falaki shi ne lissafi na tabbas shi ne alhisabul qat'i lissafi na tabbas shi kuma shine kuma qiyasul aula shi kuma cewa a gani na ido qiyasi ne wanda dai an je rinjayar da ganin mutane amma shine al-qiyasul adana wato qiyasi na kasa qiyasul aula shi kuma shine na lissafin masu masu waɗannan masu masu masu lissafin fara kenan wasu ne nasu na tabbas su tabbas ne su amma shi mu namu wataƙila shi ya gani kamar zato ne kuma shi yana ƙasa wajen daraja ma akan ma shi abin da shari'a ta zo da shi wannan shi shi haka shi al-qardawi ya faɗa da haka yana cewa al-wasatul aula muqaddamatu ala al-wasatul adna hanya da na shari'a wanda za a tabbatar da abu wanda ta fi tabbas ita kamata a fara gabatarwa da haka shi a wajen shi a fara gabatar da a fara gabatar da wato gani na lissafin masu masu lissafi na fadaki to wannan ga wanda ya je wataƙila wani ya ga irin wannan sai ya je biye ina muna faɗan da abin da muka san muke tsammanin ana kai masu mahukunta ne wataƙila duk wani wanda ya je ga wannan ra'ayi ya je kai to shi alƙarnawi shi kasa baya cikin malamai a rasu kuna fi ilimi baya cikin kafafu a ilimi da ake dogaro da su a irin waɗannan ababe a mutum ne wanda aka saba sani cewa yana da mukhalafat da yawa yana da saba ma shari'a da yayi da kuma wato tarnaƙi da yake kama nassoshin shari'a da fatoyi masu wanda suke kwamfani sosai a cikin ilimi karba wannan shine ke halatta kawai an kaje in kaje can kasan waje ka iya gaisa da mace karba mai akwai abubuwa da yawa da yake halatta shi a ji wurin shi ma a bar abin shi yana iya halatta ma wasu su ba su shigo musulunci ba su tsaya dai su ta tunani su su ta tunani dai inda Allah ya sanya ku fahimci ko sai sai tunanin da kuke ba musulunci ba Allah zai ba ku uzuri to kaga idan zaka wannan irin wannan kwabalan ne zaka tsaya kuma ya ce ka ce zai ba da wata fatawa ta nazira abu za ka yi wannan magana tashi ba tsardawi ba ya cin wani ba ya cin wasu daga cikin malamai da za a yi wani izira da su ya faɗa ta magana shi in ya faɗa magana ya dace sanar malamai shi ne za a sai a yi bil muwafaqa amma ba ya zo ya kawo ya tafarji da magana kuma a ɗauki maganar sa ko a bar sauran malamai wannan tsardawi ne wanda ya ce da ya kato shi ma san bi mu kasa adalci ba saboda faramfana ba da yawa da tsardawi ke da shi in aka fita tashi za a rata addini baki daya duk wasu abubuwa na modernity na wato 'yan yan wato irin yan zamani a ce a zamantar da addini to duk wajen su suke ba suna fakewa akwai abubuwa da dama da yake da shi na san da yawa yan boko sun karanta lohul al da aka fassara na shi eh dai da shi akwai akwai abubuwa mara dai da akwai kurakure a cikin shi kasa wannan littafin amma dai yana da fatawoyin masu hadarin gaske abu a hankali kwarai da gaske dan haka iya faɗi wannan magana mu ba wani mamaki zamu ba mu ba san da amma shi karbawi ba wai baya cikin wani kafaffe wanda yake dole al'umma tana bukatar fatawa a jami'an shi ne fatawa ba mu ce jahili bane malami ne dai masani amma dai ya karatu yana zuwa da kwatariya da yawa a ilimi a to kuma abinda ma ya faɗa cewa wato lissafin faraki wannan tabbas ne lissafin mai faraki ya ce za a gani ko ba za a gani ba wannan kaba'i ne yadda faɗa yayi da'awa ba kaba'i bane za mu zo insha Allah mu tattauna wannan ba kaba'i bane kwata kwata wani tsammani ne su kansu in ka je ka duba da wani na forecasting da cewa ana tsammanin wata zai zo lokaci kaza ba lokaci kaza ba wannan abin da suke cewa shine probability ba precision ba dan dukkan dai wurin masu ilimin duka tambaya za su ce wannan probability ne ba precision ba idan kwa in lokaci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ne to ga percentage na na probability zai zama kamar 90% ko 80% in ya dan yi 75% in ya yi 50% to kaga wannan ai probability ne wannan ba shi kan cewa za ba za a saba ba to kai ka ce ku ce al-hisabul qad'i ne wannan to kaga idan ka samu shi su masu ilimin ba ba sa faɗa haka sannan yayi magana cewa wato shari'a shi hisabun falaki shine al-qiyas al-awla wato shine al-wasila al-awla hanyar da ya tafi abin shari'a ta zo da shi wannan kaga ai yana tuhuma addinin musulunci kenan ya faɗa haka ba mun ce wai shi yana tuhuma amma lazimar maganar sa saboda ubangiji a sha'in zai kawo mana shari'a ko zai kawo mana in zai kawo mana shari'a galibi yana kawo mana abin da yake maslaha ce rajiha idan ga mai kyau ga wanda ya fi kyau shari'a ubangiji ita shi kawo mana shari'a yana kawo mana wacce ta fi kyau ne ba wacce mai kyau ba wannan shine ka'idar ka'idar shari'a inna hadha al-qur'ana yahdi allati hiya aqwa aqwam shine aqwam sawaban wa aqwam sabila sai ka arjahu arjahu radi shari'a take zuwa da shi ba ta zuwa da wani abu da mai wai wai shine ba ya zuwa falasa amma su wasu su kawo kuma wanda ya fi shi kyau to haka ne kaga ta zamu izbar iya bar addini kenan aka sai haka wannan abin da shi ya faɗa ba shi zama haka kamar da na faɗa ijma'i na malamai ya kullu akan cewa wato ba za a yi aiki da cewa za a ga wata ko za a ga wata ba wani wanda zai zo ya ce za a ga wata ko za a ga wata ba da lissafinsa kawai shi daya imani ya tsubu akwai aljassas mana ba harafi ne ya faɗi cewa falqa'i ba bai tibari manazil qamar duk wanda ya zo ce a koma ana amfani da manazil wato zango zango na wata kawai ana kirga wa hisabul munajjimi da kuma lissafin masu ilimin taurari kharijun an hukumin shari'a wannan ya fita daga shari'a musulunci wa laysa hadha alqawl mimma yasugu al-ijtihad fihi yace ai ma asali ma maganar ma mimma kamata ma ijtihadi ma ta ijtihadi a cikin ta ba لدلالة الكتاب ونفس ونفس السنة وإجماع الفقهاء بخلافه سبب دلالة القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصوم أكفدا wanda ya ga watan ya azumta ba ce wanda ya kowa wajen hisabi ba cewa ba ce ku hisabi ba cewa akai wanda ya gani akan shi za ku za ku azumi yace to gaga Qur'ani ya zo ƙara ya faɗi cewa ga yadda za a yi nassin hadisi ya zo ƙara ce ga yadda za a yi ijma'in malamai fuqaha'u sai su ce ga yadda za a yi to wani kuma bai saba ishadi ba bai halta wurin ba in ji shi aljassas wannan ba shine shi kare ba wannan shine abin da maganganu na malamai irin su ibn rushd yake hukuntarwa a cikin malikiya kenan al-qurtubi cikin malikiya ibn taymiya a cikin ahnaf a cikin hanabila da sauran malamai da dama su an-nawawi su ibn rajab al-hanbali da sauransu saboda haka wannan ijma'i ne da malamai suka aka riga aka ya kullu saboda nasoshi da suka zo akan wannan kamar da na faɗa a baya hadisai da suka zo wanda suke magana akan ganin wata kawai hadisai talatin ne hadisai talatin kowanne aka yi magana ana magana kawai gani ne na ido ba ana magana wa a koma wajen masu wani ilimi ba ban hadisi ma ya zo a cikin asahihai ne hadisi abdullahi dan umar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsibu ko wa la nahsubu الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعين تسعين وعشرين ومرة ثلاثين mazala ya ce mu al'umma ne wanda suke ba'uwa ne yawan mutane yana nufin larabawa wanda yake kan ɗabi'arsa na mahaifiyarsa la naktubu galibin ba a cika samun na rubutu ba wa la nahsubu da kuma shi ma ilimin falaki daga baya muka koya muke koya ba shi a cikin kasashen larabawa a lokacin ba ma lissafi na falaki saboda haka asharu haka za wa haka za wata in za ku kirga ku kirga haka da haka yana nufin ku kirga ko da ashirin tara ko talatin wannan ana zama zana ya riga yin bayani kuma kaga ashe ba ya san in yanzu kace wai dan ai magana a lokacin ba ai na ga dawan ma a lokacin akwai sabul farki da akwai ba babu ba domin man da wanda suka yi rubuce rubuce akan shi kace sabul farki in kun su pythagoras su su su pythagoras duk suna nan ai duk sun da yi sun da yi lokacin lokacin manzo Allah suna nan dama suka yanke wannan ilimi cibi so ilimi wanda yake yana nan su ne larabawa su suka damuwa da shi ba galibi da abin da suke sani shine da abubuwan da yake musu jagora wajen hanya amma ba wai tsaya wasu ta kakari ma wannan ilimin ba a matsayin a kimiyyance ba saba ba to anan kaga magana abin da yake magana a wannan hadisi yana magana ya kamar da yake rubutu kaɗan ne a cikin larabawa haka shi ma ilimin hisabi kaɗan ne yake a cikin a cikin a cikin wato larabawa sai haka shari'a sai ta zaɓan abin da ya fi sauƙi wajen yin za a idaya shine abin da zai zama da wanda yake nesa da wanda yake kusa da ba kawai da dan birni duk sun tarayya da juna ba wasu yan birni kawai yan birnin ba su yan Abuja yan Abuja ma an je wata kila ba za a samu ba sai an je London dan London din ma wata kila sai an je Germany wato sai an je wani wuri wata duniya ita kadai wanda suka fi kowa iyawa da haka kuna iya yi ya zama lakun da yi kyau ba ku da na'ura a ce ku na'urar ta yi tuku sai kun jira wani arne da Amurka ya gaya mu to kaga idan za ku bi kai addinin ku ya zama ubangiji yana cewa ma kutum mutakhibal mudallina abuda ko kuma ba ku je ku samu wata arna su zama su ne za su bara ku bayan addini sai ku yi azumi ko ku yi azumi wannan ku shakka babu akwai akwai dodewan basira aka faɗa haka saboda haka shari'a musulunci da farawa wata da karewa wata an gina shi ne akan ganin wata wannan kuma abin da ibn tabiya ya kawo hikimomin da dama da ya sanya shari'a ta amfani da wannan ganin abin da ya sa saboda ya zama wasaf galibi al'umma sun kasu kashi uku wajen kidaya na shekaru da kuma wato kidaya na watanni akwai wanda su a wajen su irin kidaya suke kawai kidaya su kawai kawai shi akwai wanda su a wajen su a ɗabi'ance suke kirga sun kirga adadin wannan wato manzula manzula na wata ko kuma manzula manzula na rana kawai akan wannan sai kidayan su shari'a musulunci kuma ta wani bangare sai ce mai amfani da ɗabi'a ko wani bangare ko mai amfani da kuma adadi mu aka saboda haka kamar yadda addinin musulunci ke koyaushe tsakatsakiya tsakanin addinai to haka za ka same shi kuma har a shari'o'in sa ma za ka tsakatsakiya ne shi bai yi zufafa ba kuma shi bai shi bai yi wato wannan ba in ka kalli yanzu mu dauki kamar yanzu mu dauki kamar su nasara a su a wajen su suna kirga watanni kwana talatin ne amma sun wata kwana talatin afuwa ko amma rana suna kirga tafiyar rana ne shekara a wajensu shine watanni goma sha biyu amma watanni goma sha biyu na araba shi kwana talatin talatin talatin talatin suka tara su su suka kayan su amma dai sun riga sun san cewa rana tana tafiya ne a da yanayin wato burjin da take tafiya ta yi nan ta yi nan ihuji sha biyu take da shi a shekara kuma kwana ɗari uku ne da sittin da biyar da ɗan wani aji da wani ƙari take wannan ƙarin take daga baya shine in bayan shekara hudu ya haɗu sai zama lafiya shine ana kira sarfa kabisa ba kuma wai yanzu ne aka fara wannan abin nan ba su daga baya ne abin ya babarin dan faɗi yanda shi asalin tarihi yake su akwai masu cewa za su kirga za su kirga wato shekara a ɗabi'ance da tafiyar rana shekara a ɗabi'ance tafiyar rana sai daga baya suka zuwa kirkiro wasu watanni a karan kansu na za ka samu januwari da februari a duk sunayen wasu magudancinsu ne ba sunaye ne wani abu na baina ina suka samu wannan januwari da februari ba sunayen akwai allah yaƙi akwai allah kaza akwai allah kaza da haka aka suka rarraba wasu allolin ba mata ne saboda haka kaga wannan watannin nasu ya daga cikin abin da su suka kirkiro wannan ruwa haka suke amfani suka amfani turawa da kenan saryaniya assyrians kusa haka suke amfani sabians sabiawa haka suke amfani da shi kibtawa haka suke amfani da shi turawa a yanzu su ma haka suke amfani da shi duk da ma an samu canje-canje a kiryayen nasu saboda haka su a wajen su shekara ita ce a ɗabi'a amma adadin kwana ɗaya zuwa kwana talatin wata ɗaya wannan yana daga cikin abin da su ƙidaya suke yi su turawa kenan su ƙidaya suke yi wannan kuma yana daga cikin abin da daga baya suka canja asali asali abin ba ai ba wai ba tafiyar rana suke yi ba amma dai abin ya riga canja ya abin nan saboda haka tafiyar rana in muka ce tafiyar rana ko za a yi tafiyar rana kwana ɗari uku ne da sittin da biyar da kuma ɗaya bisa hudu ɗaya bisa hudu yini what in wafo na ɗatan tafi hours muna da 365 days sannan kuma sai ka ɗauko 1 over 4 na tafi hours sai ka haɗa awa da yake nan awa hudu awa na awa shida shida shida su hudu su hudu shida hudu kenan ko to kaga wannan awa shida shida nan in ka haɗa to shine a wajensu idan ya taru a shekara a shekara hudu sai ka samu sai ka samu kwana ɗaya cikakke shi ne ta samu lifiya wannan shi ne abin da su a sai na sanatu kabisa wannan adadin wani kwanakin da suke da za a gawo lokaci a february a to ya karu ya zama 29 ko 28 ya zo ya samu shekar da a yi lifiya ya zama 29 wannan shi ne abin da suka yi a shi kansa ma haihuwa annabi isa kusan ba ba ba tafi'i bane ba dukka aka ba cewa annabi isa wani yanzu a shekarar 2026 wani ba haka abin yake ba su ba a wajen su fa kansu da zai magana ba ina magana su a wajen mu musulmai ba mu da musulmai mun tabbatar da haka za ka su suna cewa annabi isa shi yanzu kamar an haife shi ne a da sanyi ba galibi wani kirmasa galibi a lokacin suke ba to a shari'a a bible bible shi ba haka ya faɗa ba magana sanyi bai taso ba kuma mu ma a qur'ani qur'ani haka ya faɗi cewa lokacin zafi a kan shi ubangiji cewa ya huzi ilake bi jid'in nakhla tusaqib alayki rubaban janiyya kamar da aka sani dabino ba yi da sanyi dabino da zafi yake shi kuma a zo a ce wa awai na kuma ila rabuwatin zati qararin wa ma'i wala ana tana bukatar ruwan tayi tana bukatar iska tana bukatar kaza kuma a ce sanyi ga wanda ya san jawin sham filastin a lokacin a har yanzu ma wanda da mai sanyi ba ce mai je ba a ce wata zo ta sa waje mai sanyi ko kuma ta yi auren aka sa an ba zai yi ba dan ba zai mutu tabbas waje ne mai sanyin gaske to lokacin da aka mishi kashi biyu da tsin an kaje bayan za su an ce maka sai gashi mutane sun fito mutane masu gida sun fito titin Allah ta'ala suna shan iska to za ku ce da san ya karbe shi wannan kun je kudu wata littafi na bayan khabar tarihin miladi na Adil Abdul Aziz Al-Julaiqi za ka ji za ku ji bangan da ya faɗa akan wannan so kaga shi kansa magan da su kansu kirsa ke yi masu hakikin su suna cewa ne an haife shi ne a lokacin Herodotus shi kuma hira da sunna ya rasu shekara hudu kafin ma kafin wannan wannan shekaran ta miladiya to kaga ina magana cewa wannan shine asalin ma miladiya kai ba abin da ya zama kwambali ya zama kwambali ba haka ba to shi kan to wanda wannan dan galibi mutane sun suna damuwa da suna ganin kamar wannan wannan abubuwan da turawa ke kamar shine karshen ilimi ya kamata wani lokaci ko wikipedia ka dinga dubawa ko ba wikipedia ga britannica in ma kana ganin kai baka je da mu a larabci sai ka je ka ga duwa ga abin da suka rubuta su ma gana abubuwan duk yana nan a ciki a cikin wannan wajen taskace abubuwa saboda haka suna cewa an haife shi kusan 'yan shekaru kafin ma wannan wannan shekara 2026 da suke faɗa to shi kansa takwim yadda ya zama kamar daga February zuwa daga January zuwa Disamba ai ba haka ke da ba asali asali suna amfani da tafiyan wata ne wanda wannan shine shari'ar da Allah ta'ala ya saka mu annabawa duka ana amfani da shari'ar wata ne to daga baya kuma suna amfani da da da shi shari'a a lokacin da suke amfani da shi a wata wata goma ne kawai suke kirgawa kaga ba su kirga ranar bayan da ya kamata ba ba su kirga ba bayan nan sai daga baya aka zo suka koma da shi a nizamu shamsi suka kara mashi wato wato wata biyu har zuwa lokacin Julio Caesar Julio Caesar shi na wanda ya zo kafin Annabi Isa ya zo shekara 40 da wurin shida kafin Annabi Isa sai ya ce da dai a yi canji akan wannan aka yi canji daga baya aka mai da shi wata 12 kwata 30 amma ya ce a mai da shi da tafiya na na wato wata tafiya na wata ɗin da na shekarar na rana afwan tafiya na rana shi ne ɗari uku da sittin da biyar ɗin nan to sai ce a cikin kwanaki a uku da sittin da biyar ɗin nan kawai ku kawo ƙirƙiro mana kawai watanni sai aka girgiro sai aka ɗauko wasu abubuwa na girkawa da aka na magudanci su aka zama ba aka auna ko da aka yi daga nan har lokacin da shi ƙani na wato goma sha shida akwai pope grigori za ku zama grigorian calendar yanzu shi ƙani na goma sha shida ne bayan miladiyan ba shi ne daga baya ya zo a sai ta kokarin ya gyara shi alkalanda saboda kalandan ba ta jika ba ta da accuracy a shekara ta 1582 sai daga baya sai dai ya mai da shi 366 da kwana 25 daga baya suka ƙara gyarawa suka ƙara gyarawa suka mai shi 365 duk bayan shekara hudu sai a zo a yi da wani lifiya da suke faɗa ta kun ga shi kansa shi kansa wannan baya cikin wannan watannin duk kirkirwa aka yi sau da aka ba ka kallafa mana ka ce wai tun da su ga suna su wasu ne a nasu su ba a samun ba a samun sabani ba ya ga maka ba a samun sabani duk wannan ba san tarihi da ya shato ba sai ka zo ka ce wai namu ake samun sabani duk shekara amma su na ba a samu su ne yanzu da dara an ce da 25 wannan Disamba to za ka iya kirgawa za ka iya yi wato yin mishi kiyasi har shekara 30 ko 50 baya nan gaba wannan shi kansa ba ma daidai ne ba yanda har yanzu abubuwan suke da biya amma in ka je ka duba za ka ga shi shi wata wata kusan shi manzila manzila ke da shi ba burji ba yana da shi wurin kwana 345 345 yake yi da kuma wani sashin na yi wani sashin yi ne ko dai ɗaya bisa biyar ko ɗaya bisa shida ɗaya bisa biyar na yi ne zai zama nauke na awa hudu irin awa hudu kenan ko awa hudu ko wani abu makamacin wannan so tsakanin su na baya kan zama kamar kwana goma sha biyu a kayan su za ga ya kwana goma sha ɗaya ne sai dai kaɗan wani lokaci ne kaɗan na ƙara amma dai kwana goma sha ɗaya da aka in za ka kirga a duk lokacin da aka yi shekara talatin da uku da kuma sulisi wata uku ko wata hudu sulisin shekara wata hudu to shi ne zai baka bambancin kwana sha ɗaya ɗin in ka kirga za ka samu shekara ɗaya bambanci tsakanin wata da rana sai a kwana talatin da uku a shekara talatin da uku da wani abu ake samun bambanci sai da ka har wani ke tazaran kwana sha ɗaya ne to mu a wajen musulmai mu duk ba haka muke muke yi ba a wajen musulmai kuma a wajen duk abin da shirin da ubangiji ya saukar mu shekara a wajen mu kidaya ake yi ba ɗabi'a ba ce shekara a wajen mu kidaya ce su wannan watannin ne su ne baka canjawa na ga canza a fara su daga muharram sai a dige da bulqada in an ji ala su yana ka dawowa sadaka mu waɗannan watannin su ne adadi wanda muke kirgawa amma shekara mu mu kidaya muke yi to kuma wannan daga cikin wato mazaya na wannan inji ibn taymiya yana cewa daga cikin abin shi amfani shi mu koma muna yi da wata shine kai abin da zaka gani wanda yake dan birni dan kauye ya iya amma yanzu shi wannan na Grigori da wayan an ga wani malami suka yi yanzu da za su su cewa su kare wani updating ko wani abu sai ba da za su yi ba gama gari ba amma mu alkhas wal am za ga bi zai tarayya tunda dama ne dama ne wannan kidaya ake kidaya ko ake shi na shi wato shekarar ɗabi'an ita ce su ne wannan watannin sannan kuma babu gajiyarwa ne mu taimiya babu gajiyarwa shi kidayan wata shi bai da gajiyarwa tunda dama ka riga ka sani kawai cewa ko ya shigar da ku 30 kuma aka ce gani ne in ka gani kidaya in bai gani ba shi kenan sai ka babu magana ka je ka yi wahala kanka wajen ka tsaya kana ta karkarewa kana ta wani bincike bincike kana lissafi har ya sa baka sallah ba babu wannan ibn taymiya sannan kuma yake cewa kuma babu wato kuskure wa tarihi kamar da aka cika aka ta samu a tarihi a wannan tarihi na shamsiyya da suke yi babu kuskurewa da ta an yi goma aka ƙara biyu aka ce a bai ba aka yi kawo 28 aka ce a ƙara wani lifiya 29 bayan shekara hudu duk babu wannan sai kuma babu atala'un babu wasa da shi da aka rika yi a ta su wannan shine daga baya suka koma su ai suka dinga yin wasanni da watannin nasu ya zama wasu daga cikin abubuwa da ake yi na addini suka mai da shi ba asalin watan da yake ba kamar yadda larabawa su ma ai gabanin zuwan manzo Allah daga baya da ya mai da abin yadda yake su ma daga baya al'ashirul hurum din nan suka kuma suna ta wasanni da su akwai lokacin da aka yi haji ma ba ma ake haji ma ba ma abin hijja ba ko abubakar san da ya aikin haji da mutane a doka da yi shi magana shine ya dawo ya dawo ce a dawo da hijja a dawo a dawo yanda ubangiji ya halci abu sadaka a tala'u babu ba zai a samu canje da abubuwa irin wannan na dai faɗa wannan saboda galibi yan boko su ne yanzu suke watakila su suke shiga wajen mahukunta su suke yi turanci har wata ba ba yare su mahukunta suna gane waɗannan abubuwan ba amma dai dan ba a fahimci cewa mutane tuntuni ibn taymiya tuntuni yayi wannan rubutu akan wannan malamai sun yi rubutu sun tattauna ya ake ganin wata me ke faruwa yanzu za mu shiga shi me ke faruwa watan wai tabbas ne ganin shi ne ko ba za a gan shi ba haka yanda suke faɗa ko ko a'a a mu watanni a musulunci za ka ga ubangiji ya sanya su ne su sha biyun nan su dace da adadin burjin rana watannin daga an su sha biyu ne burjin rana shi ma sha biyu ne ubangiji haka ya sanya kuma wannan ha'a wajen ubangiji haka yake akwai hikima da yasa aka yi haka a saboda haka adadin watanni da muke da shi guda goma sha biyu ya dace da burjin rana ne kaga wannan shi tabbas ne a to sai ya zama tafiyan da rana ke yi a shekara a wannan shekara sha biyu shine yake zama shekara to amma idan za mu kidayan shi ne sai mu koma shi kuma muna tafiya da yanayin tafiyan watanni da muke yi da tafiyar wata shi tafiya yayin da wata ke tafiya duk yayin da ya gama dauransa na manzila manzila da yake zuwa to wata yayi in kuma ya gama dauran baki daya shi shi guda goma ne guda shin takwas afwan shi na wata so shi shari'a haka ya bar haka ya bar abu saboda haka cewa an yi shekara an kai shekara kar ka tsammanin wani abu ne ake ganin shi gashi tan tauraro a sama yayi shekara ba haka ba haka bane zare na ga nan ne kawai kawai ake ake izina da shi ba yana da wani wato wani hasi ne zahir a sama ba kamar yadda wasu a fahimta ta wasu wanda suke tattauna akan wannan matsalar haka sai tsammani sai ka wata alhaul yu'rafu bi haddin sama la yu'rafu bi haddin samawi ba ba a sanin shi da wani adadi da Allah ka je san sama ka ceto kamar kwanakin mu ne kwanaki in ka duba za ka ga kwanakin ai dabi'a ne mu ce an kwana daya afwan muka ce wato an kwana daya da yayi kwana a wajen tun daga hudowar rana zuwa kuma faɗi wannan shine yini yini shine a wajenmu daga za a shiga dare to kaga wannan shi dabi'a ne shi baya canjawa amma kuma wato in za mu kirga adadin adadin adadin sati idan muka je muka samu shi kuma wannan adadi ne kirgawa muka yi duk wanda ka gani masu cewa suna tawaye ma addini to kuma haka nan dai addinin ake yi kwanakin da ubangiji ya halitta sammai da kasai ne guda shida to shi kenan sai da su aka kirga duk duniya haka ake har ba cewa ba ran lahadi ba yawa duk ko ko ko da dai ayi wannan ba su an nan yanzu to amma dai shi wannan adadi ne sai ka kaga cewa yau yini yayi wannan shi dabi'a ce shine fitowa da fadi amma cewa cewa da za a yi wato yau yau salata yau asabar gobe lahadi litini talata laraba alhamis juma'a a dawo asabar to wannan shi da ba sun koma ba abinda suka samu ne cewa Allah ta'ala ya halittar sannan da kasai a kwana shida aka cike ranar asabar shi ke nan lahadi kuma ya zama shi ne ranar da aka dawo aka zagayo don haka cewa rana ta zagayo an ba zagayo wata yi ba da ta zagayo ne wato in mun da aiki da ubangiji ya halittar sannan da kasai wannan shi ne kawai ba wai magana cewa wai in ba haka ba shi ne ranar gaba a samu a yi bacewa na kuma da ake wani ya bace ya ce shi ya tsammanin lahadi mu kuma muna cewa asabar ne shi ai ba a samu haka sai dai kawai ce a wani iya iya yi gaba wata na na wannan wata na wannan wata namu na manzila manzila da muke kirgawa shi wannan wata galibi yadda abin yake a wajen su masu ilimin astronomer sun idan aka samu na farko ya zama kwana talatin to a galibin al'amari na biyu yakan zama ashirin da ne to sai dai kuma yanda shi wanda yanda shi kuma yake da dan canzawa to a nan ne a nan ne sai inda suke ta kaza shi abin da canzawa to wani lokaci kuma sai ka gani yanda ga mace mace wacce ta sha maganin haila in ta sha maganin haila sai kenan sai sai sai sai kawai ya yi kaf sai can wani lokaci a wani lokaci kawai sai sai sai ya zo to wani lokaci sai ga an samu kawai yayi gurin wata uku hudu biyar ba a samu kwata tun din ba wata da shi kenan ashe taro yayi sai wani lokaci kawai sai ya zo kun ya fara karatu sai ya jira uku ko hudu to shi na ga abin da canzawa wannan shine abin da sun tafiya ke faɗa shi in ka in ka ce za ka yi da wannan lissafin to abu na canzawa fa in ka je ka duba za ga abin na canzawa har a magana kwana tun kwashin tara to yana canzawa to me hujjar su da suke cewa za a gashi ko ba za a gashi ba yanda suke yi suna zuwa ne su su auna shi inuwa na ranar da wata gwargwadon yanda yake yanda za mu iya ganin shi daga nan ƙasa nan wato mu'ah al'arbu doron ƙasar tamu suna zuwa a wani lokaci kwanar da suke kudin doki a burji a burjin rana da rana da wata sai su yi kudin doki a waje daya sai su yi abu da kira wato conjunction kamar aliftiran ko aliftima sai su hada a waje daya shi ne lokacin da mu muke cewa za mu je mu fara neman jinjirin wata suna zuwa wani a burji guda daya shi kenan duk sai su zama sun samu mu'anati mu'anati ba wasu dan matsayin juna ba a sai zama sun yi daura da juna kwabo da kwabo to kaga yanzu yi kwabo da kwabo shi rana in ya kanje ya kanje wata za ka shi kenan to kaga shi tun daga nan ya shiga al-istisra ya shiga lokacin da zai zama ba za a ganshi ba to daga lokacin da aka sari shi waɗansu sun samu abin da ake kira al-iqtiran ko al-ijtima to daga baya shi kuma wata sai ya fara kokarin wato ya fara yin nesa da da rana to idan ya fara yin nesa da rana a to shi ne a wannan lokaci shi mai ilimin lissafi mai ilimin falaki sai zai fara yin ƙidayen tazarar shi da rana da kuma inda mu ga ta inda ya fara zunkuɗowa mu a nan duniyar mu za mu gan shi inda sai kira wato lunar elongation wajen zawo tulisi bala wanda a nan ne kuma ta nan ne kawai kuma a nan duniyar za mu iya gani shi in bai zo nan ba za mu gan shi kwata-kwata daga lokacin da aka sami sun yi muhazati da juna sun zama sun yi kunun doki to shi a lokacin shi wata zai fara ƙoƙarin ya yi nesa da shi wato wata din sai ya fara ya yi nesa da wato rana din abin da yanzu ana magana probability ne ba precision ba in kuma kace ba za a gashi ba ko za a gashi yanzu kana cewa magana ka zama accurate and precise kenan to ka duk wannan ilimin kuma kuma kun gina shi ne akan probability probable hours ba za a gashi to ka ko ana iya samun kuma canji to suna cewa idan yayin da ya nesa kanshi da ƙasa da wato rana to sai dan kullo kai a inda ake kira zawatu bisqala wajen lura irrigation din to shi kuma zai zo sai sa auna tsakanin angular distance din da ke tsakanin sharara da kuma mu inda muke ganci mu a nan duniya to wannan shine abin da su suke cewa wato za a iya ganci a wannan lokaci in an ga dama da rana ya dan yi haske to shi kenan kaga kaga za a ganci bayan wani lokaci kuma sai abin da ake kira al-muhaq sai sai zama ya bace ba a ganci ba wata kila an fahimci an fahimci yadda su suke faɗa yadda abubuwa suke faruwa to idan ya zama lokacin da ya zama tsakanin shi da ranar akwai tazara da yawa to sharaɗin ganinsa a nan zai fi ƙarfi tun da a lokacin zai haske sosai in kuma zama tsakanin shi da ranar akwai babu tazara da yawa to shi na wani lokaci za a gaba ba a gan shi ba sai an talatin to cewa lallai tabbas biman da'iman zai yi nesa da rana ko zai kusa da rana wannan sai yayin da abin ya faru yanzu za ka je ka kiyasta kuma shi ma kiyastawa ne ba tabbas ba to ina magana wanda mun dalilin ce shi za a gashi ko ba a gashi ba kaga ba wannan magana kana iya gashi yanzu muka na ce muku magana ce na cewa galibin abin da ya saba yi wata al'adarsa yau an yi talatin to wata na gaba zai iya shi tara ne in an shi tara wata na gaba zai talatin ne to lokaci wani lokaci sai ya jera wata hudu ma haka yana abinsa daga baya zai canja so kaga kana iya maka mishi hukunci kamar mace ce mace abin da muka saba sani shine wata tara take haihuwa amma ba mamaki bane in ta haihuwa wata bakwai ba mamaki ne ba mamaki bane ba in ta haihuwa wata takwas galibi akwai magana zai rayu ko ba zai rayu ba yana da lafiya dan ko bai da lafiya akwai mu tattaunawa in ta sha ɗaya sha biyu ana iya samun wannan a samu irin wannan jinkiri sai dai a magana kawai lafiyar ta ko rashin lafiyar ta amma dan in ya canza ko sai ka ce kuma dan bai canza ya samu mu kaida har wannan in ka ce galibi to kuma wannan baya kore nadiru wani lokaci da ba a samun haka din to malamai suna ci faɗin cewa shi sharaɗin wato cewa za a ganshi ko ba za a ganshi ba wannan tabbas ne game da shi karbawi ya fara faɗa a baya to galibin malamai ibn tamiya da ya fi hakikin wannan da wasu daga cikin malamai suna cewa asali malamai na farko farko ma da suka fara magana kan astronomy su ba su magana cewa lallai wato ba zai yi wani a cikin astronomer zai iya cewa ba za a ga wata kuma ba za a ga shi ba a ganshin ba tabbas ba su faɗa ba irin su ptolemyus da sauransu ptolemy suke faɗa yanzu suna cire wannan ius kusan bushi wannan maganar ba farkon abin da aka ce ya fara wannan maganar cewa a za a gani ko ba za a gani ba shine wani malami a musulmi ya rasu 400 da wurin da wani abu kani da biyar rayu ko shiyar aljailani garin su ɗaya da shi abu kasu jalal rahimahullahu ta'ala garin su ɗaya shi ma ɗan shi ma wato ɗan garin jailan ne wani babban malami ne to yana da abubuwa da ya yi masu kyan gaske wanda musulmi ne wanda ya dace da bincike na ilimi wanda a yanzu ake amfana da wannan ilimin to amma kuma shi ne yana daga cikin wanda ya zo ya fara kawo maganar cewa ya rasu ɗari da ashirin ya ce bari ya zo ya taimaka wa musulmi to shi kuma addini shi ba kowa kowa bane ba shi shi kansa addini ma da ire-iren waɗannan akwai waɗanda ma wasu daga cikin malamai sun ce sun yi ne don su samu kusanci kawai da mahukunta su ma gaya sun ma addinin hidima saboda a dinga taimaka musu ana fa'ina sun abubuwan da suke na bincike wasu su ma ana tuhumar su ana ganin ma munafikai ne sun zo su kawo musulunci sannan ne wannan malamai ke faɗa haka to yau za ka koma kan wani rahoto da wani malami guda ɗaya ya faɗa kuma duk a koma a generalizer a ce da shi za a yi amfani suka ce kamar kuma shi ma wato tawakkuatu kokos ne wanda forecasting abin da ake zuwa ana dubawa kawai shine wato yanayin yadda ake tsammanin da ranar za ta yi za ta yi da kuma yadda za ta dan za ta dan zullo daga tsakiya daga baya da yanayin zafinta sai a ce to ana tsammanin abubuwa in suka haɗu kaza to za a samu ruwa ko za a samu kaza to daga nan kawai bayan an zo kawai duk abin da kai ka kalkula ya ya fara tafiya sai an zo wajen rabin rana kawai sai abin ya canza a wani canza sama shikenan kuma idan aka duba a yawan ba sai kuma a zuwa ce kuma maganar ka a dole sai jira ya ruwa ko kuma dole ba za a yi ruwa ba kamar da ka faɗa wannan ba ba haka yake ba yanzu yanzu ubangiji ya kawo su awami wasu factors a sama a sa yi ruwa in kuma ka da ka kuma kai ka ce ba za a yi ba dai baka gani ba kuma ba ƙarya kai ba baka gani ba ne amma ka zo ka ce wannan probability wato wannan precision ne to wannan mu shine muke cewa wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne kuma shi wannan koshiyar aljailani ba wannan ne kaɗai ma abinda malamai suka yi mashi inkari ba akwai magana da yake ce akan wani duniyar mas su almurik da sauransu da malamai sun masa inkari sun masa dadi amma dai yana da bincike bincike da yayi masu kima kwarai da gaske saboda haka kaga ashe magana cewa wato ganin wata za a gani ko ba za a gani ba tabbas wannan yana alaka ne kawai da wato alhasa wannan ido idan mu na gani ko kuma mu sa wani wani almarsad almuqarrib wani abu da zai zai zuko mana haka wani telescope mu gani wannan kawai akan wani ake amma wai wani wanda ya ce za a gani ko ba za a gani ba to wannan baya tafiya akan wata ba ta tafiya akan wani kanun guda daya ganin wata ko kin ganin wata ba ta tafiya akan kanun guda daya in in ta an an yi sa'a ta yi nesa da da rana wata yayi nesa da rana to gane mutane za su gaishe in yana in ya zama tsakiya mu daga nan duniya na zamu gaishe in ya zama nesa da rana kuma yana ya zama tsaka tsakiya bai bai gefe ba in kuma yayi gefe ya zama ya dan karkace mai wajen elongation lura elongation din nan to shine sai mai hangen nesa ke iya gani wani lokaci sai a hau tudu wani lokaci ma sai an sa dan wani dan telescope za a iya hange wannan shine wato in ya zama ya dan kauce ma wannan wannan shi zawatul istana da malamai ke faɗa saboda haka to a ce tabbas tabbas za a gani ko tabbas tabbas ba za a gani ba su ma malamai falakin ma ba sa faɗa haka a bisa magana mafi inganci ba sa faɗa haka ba sa faɗa haka shi ubangiji ya riga ya sanya mana wannan wannan lokuta da zamu kida zamu kidaya wannan wato kwanaki da abubuwa wanda duk zamu tarayya da juna ba cewa yanzu in muka ce ma mu yadda taslima da dalilan cewa a koma wajen masu samun falaki to wanda ce yan kauye ba wanda kuma shi da bayan ya ce shi ga kire yanzu yayi itizali ma mutane zai koma can wani daji ne ya dinga ya ta ya ta ibadarsa shi shi ibadar azumin banda shi wata da fado wata da kama watan banda shi sadaka shari'a ba ta zuwa da wani abin da yake jama'a su kadai wasu adadi kadan su ne za su ke wata da shi cewa yana ta'alamu adadin sinina wal hisab saboda kusan adadin adadin wato shekaru da kuma wato lissafi da kuke yi ashe kaga mi tarayya wajen sani ba wai wasu adadin kalilan su su zama su ne suke da suke da idan mu ba mu da shi ba to wannan shine ban sani ba ko an an fahimta za mu shiga wasu abubuwa da suke da alaka da wasu fatoyin da shafin kasar da tamu wannan shine yadda ake ganin wata shi ganin wata din cewa zai yi kaza ko zai kaza ba gaskiya ba tabbas bane ba tabbas bane ana iya zuwa an gina shi da akan galibi galibi kuma wani lokaci ana iya samu kuma nadiru wanda yake ya dan saba yau a yau a samu kuma an gani musamman kuma wani lokaci abin da ake magana ganin watan nan yanzu na labarin ko ta jari ne ko wani lokacin da yake magana cewa wajen sallar su ne za su yi su za su yi azumin su amma dai gaskiya tabbata su a wajen su a nan jalin cewa an gaggani cewa an gaggani ba ba mutum da ya ba ta za ka je ka tunkuɗa maganar wanda sun yi taɗan dandamko wajen gani da kuma maganar wani malami guda ɗaya wanda ya yi daidai ko bai daidai ba za a ce an gashi a kano za a ce an gashi a zaria mutane da akwai lokacin da mutane da yawa suka gani amma daga baya aka zo aka ce mu ba wani sallah ba za a yi sallah ba aka tare hankali a lokacin akwai lokacin da aka ce dan ina tsammanin ko lokacin sarkin musulmi sunusu ne sarkin sarkin kano sunusu ne da aka ce shi ma akwai lokacin da sai shi ba ya ce shi ba an gawata fa a Kano to duk yayin waɗannan jama'a jama'a adadi an na Kano ya gani na Zaria ya gani na Kano ya gani na Sokoto ya gani na Nijar ya gani duk sun yi ittifaqi da Jalingo ya gani kuma duka ce wai a ai ai ko da kawai ko kuma ka sa lokaci ka ce akwai lokacin gani ai lokaci ai lokaci ya kule an kulle yanzu shikenan an kulle ta ta addini haka in aka tsaya haka sai a ta addini sau da yadda wasu daga cikin malamai suke surata abin wato galibi malamai masu tattauna abubuwan nan muna faɗa ba da muna son jiji da kai ba galibin wasu masu tattauna nan abubuwan ba su shiga maganganun malamai sun ga me yake faruwa ba sai sai an ce a yi biyayya ga liman ina ka ce a yi biyayya ga shugaba wanda ya bata addini ba idan ka faɗa haka in ya zo canza wani lokacin sallah mai dani to sallah bai mace da azumi shi ga baki da wannan abin ba shi a shari'a ne kwata-kwata ma shi amma an zo an kagawa mana an ce dole sai mun amfani da shi an ce ana ajin jini ba a shi ba sai ka ce wani wanda abu wanda yake na udarsa dama an ce maka babu shi ne ai da shi kawai kawai magana ce na wato an ga ya kare ko bai kare ba yayi kusanci da duniya ko bai kusanci da duniya ba wannan shine kawai amma ba yana da wani abu ne a sai da ce ba shi na wannan shekara kenan ba ba haka bane Allah ya kyauta a na Gregorian calendar? Sula. Akwai masu eh gaskiya ne a kawai abin da aka sani galibi idan yayin da a wannan watan ya cika to akwai probability ba tabbas ba akwai yiwuwar cewa a gaba kuma zai dan tauri in ya so da in ya bayyana da wuri ai shi tafiya sa ne wajen sauri da rashin sauri wani lokacin ya ga dama ya sauri ubangiji ya bude masa ya sauri yadda ga dama bai iya sauri haka nan kawai sai sai tsakanin kiranan sai zama babu tazara da yawa ta yadda mu zai zo wani ya fada inda ake kira zawo ta lisa dalan nan wani lura da gaishe inda mu za mu iya hange shi daga nan duniyar mu haka nan sai ya sauri ta rana sai a gaishe sai ma ya zama da haskensa wani lokaci kuma sai ya jinkiri to cewa ya yi sauri ko ya yi jinkiri kaga wannan ba za ka iya zuwa kawai haka nan ka faɗi kati ba tunda yana tafiya ya da horarwar ubangiji wannan shine su abin da abin da malamai suke magana to sai maganar malamai akan malami wato akan shugaba wanda ya dace shi zai amfani da wannan sabon falaki din ya zai da shi ba kuma da cewa wannan muna ina fara da shari'a take ne ni ba ina cewa zo a zo a tawa ko wani abu ne wannan dole mun zo mu addini mu kaya mu fada a yanda yake amma dai ko ba mu so dai mun san dai kasan mu dai ba a yanda ake so yake tafiya ba abu abu ya canja mun ga kan abin da aka dinga babba da labari a baya muka fahimta kuma cewa za a koma ne amfani da maganar wasu daga cikin malamai cewa idan wannan kasan sun gani kawai shi kenan a koma ce ko ina kawai ya zama a yi hujja da wannan in wannan ne kaga maslaha ce ba da tana har magana ba amma in wannan ne kawai a ce gari gaza sun gani ko kamar jar haka sun gani ko mu gani ko mai azumin saboda saboda tsakanin mu da su mafadan mu mafadan rana da kuma gudan rana iri ɗaya ne to in wannan aka amfani da shi kaga wannan ya da sauki sauki malamai da wasu daga cikin sun faɗa haka amma a koma ka ce kawai a ce an je amfani da ru'uya sai yake samun falaki to wannan shi malamai sun ce ba san da shi a shari'a ba akwai malamai sun faɗi maganar ijma'i aka kamar kawo muku maganar aljassas kan haka alqurtubi ibnu taymiya da sun faɗi cewa wato ba daidai bane abu walil baji daga cikin malamin malikiya cikin muntaka ya faɗa ibnu abdul bar ya faɗa cewa haramun ne ibnu rajab al-hanbali da yawa daga cikin malamai yan gaba da yan yamma duk kowa ya faɗi cewa magana cewa amfani da hisabul falaki wannan babu shi a shari'a zan kawo magana ibnu taymiya sai ku ji ba wato a lokacin an fara wannan wannan wannan wannan abu tun lokacin imam malam ba ballan ka magana shi ma yanzu insha Allah ibn taymiya yana da littafi kacukun da ya rubuta akan maganar garwata to dai yana maganar abin da yasa ya wallafa sai ce inira aikin nasu fi shahari saumihim saboda ni na ga mutane a watan da za su yi azumin su wa fi ghairihi da kuma watan ma da ba azumi za su yi ba minhum man yusghi ila ma yaqulu ba'd juhali ahli al-hisabi daga ciki akwai wanda yake sauraron sa abin da sakin jahilai wanda jahilan masana ilimin astronomy suke faɗa min annal hilal cewa wannan jinjirin wata yura za a gani aula yura ko za a gani ba ba shi an fitar yiman bane wa yamni ala zalika imma fi batini sai gina ko dai a cikin zuciyarsa wa in ma fi watsanihi wa zahiri ko a cikin sa da bansa ya ce wato shi a kansa zai zai yi hukunci ba akan gani ba hatta balagani har ya iso min anna min alqabati daga cikin mankunta man kana ya rubuta hadal adadi akwai wanda yake tunkude shaida da shaidu suka faɗa adadi masu yawa min al'uduli daga cikin masu adalci da qaulil hasibil jahilil kadhibi da maganar shi wannan mai lissafin jahili makarici da yace inda hu yura aula yana ce ba za a gani ko ba za a gani ba yace ya labari ya zama cewa wani ma adali sun zo masa sun ce sun gani shi kuma yace ba za a fahimta maganar su ba yace in ko yayi haka fa yakunu hadal hakimu sai zama shi wannan sarkin ko wannan shugaban ya sama'ina lil kadhibi kaga a ba zo ba fa yakunu man kadhaba bil haqqi sai zama yana daga cikin wanda ya kaita gaskiya lamma ja'ahu bayan gaskiya ya zo masa wa ruba ma ayyama shahada ghayr al-mawdi wani lokaci ma kan ka samu irin waɗannan mutane suna yadda suna karɓar shaidan wanda ba amintacce ba addini wanda kuma lamarin addini an ce amintacce ne addini ya faɗa fa yakunu hadha al-hakim min as-sama'in lil kadhib sai da kamar yana kokarin sauraron abin da makaita ke faɗa kenan tunda makaici ya zo ya faɗa magana kawai sai wani abu da ce ba za a gani ko ba za a gani ba ka ce shi kenan a amfani da shi wanda kuma suka zo goma ashirin talatin sun je sun gani daga ƙasashe mabambanta ka ce kai baka yadda ba saboda haka ai ilimi ilimi ya riga ya zo ne fa yanzu wai ilimi yake magana su ma masu ilimi su faɗa haka ba ibn taymiya yayi magana cewa galibi wanda suka dinga yada wannan a cikin duniyar musulunci galibi ko dai wanda suke jahilai musan addini ba ko wanda ake tuhumar su da munafunci wanda kuma sai da yawa akwai wanda ana tuhumar su da zandaka da munafunci suka dinga faɗa wannan maganganu kuma sarakunan musulmai suka ɗauka wannan mugowa shi ne abin daga baya ya zo mana shi ne har a can gaba ke cewa ajma'al muslimuna malamai sun yi ijma'i a rage akan cewa dole sai da amfani da gani wala yu'rafu fihi khilafun qadimun aslan ba a taba sanin wato wani sabani da aka yi ma wato da dadde ba tun lokacin magabata wani wanda ce wai ana iya amfani da ganin wata wajen lissafi kawai ita ba taba sanin wannan ba a wajen malamai kwata kwata wala khilafun hadithin ko ba a san wani sabani daga baya ba illa anna babal muta akai sai dai wasu daga cikin yan baya min al mutafaqqiha daga cikin masu karsa su masu dan danganta kansu da fikihu kaga shi ma sai su ba da fikihu ba ita masu danganta kansu da fikihu al harithin ba'da al mi'a wanda suka zo bayan shekara 100 za'ama annahu idza gumma al hilal yayi da awan cewa idan aka samu wata rana da aka yi bana girgije ba mu ga watan ba shi jazal hasib an ya amala fi haqqi nafsi to me lissafi zai iya abayar shi shi a karan kansa kaga shi ma baya ce a bayar shi al'umma baki daya ba to sai yake cewa fa idza kana fa in kana hisabu dalla ala ru'ya sama idan lissafin sa ya nuna cewa ya azumi shi kenan sai ya azumi amma ba zai kirdiga da shi wajen ya yanke azumin ba wanda su ma haka suke faɗa sai ce fahuwa shazu wannan kuma magana ne bauɗaɗɗiya marabuddiya masabukun bil ijma'i ijma'i ya riga ya gabata cewa ba haka za a yi ba wa amma tiba'u zalika fi sahawi amma a ce rana kan tagarya wato sama samaniya mu wato gare gare take ba wani ma girgije aw ta'liqu umuri hukmi al'am bihi ko kuma kace gabaki ɗaya kai bin hukuncin ma kenan yanzu an ma daina amfani da maganar wai in ka zo ka ce ka gani sai an koma a ce to ya karfe ne aka kira a ga watan nan to daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza to kar a wuce in aka zo wani wani yayi latti ko wayar shi bata kama ba ko wani abu ya zo bayan ka kulle kofa ka ce aya shi kenan an ga an kulle kofa shi kenan magana ya kare aya ya zama ya zama sa zabu san ka kenan yace to wannan fa ba kana wa muslim ba wani sai ta fara haka ba wani sai ta fara haka saboda haka wannan rigimu da ake yi wallahi wannan rigimin tare ta aka yi ba yana za a yi sun sami kowa wai haka da wa a ce an gasi an gare su da za a ce an gare su za su yi sallah sallan da ake cewa sun yi wasu ta'a ma malam abin nan su wanda suke magana ma kwanan zan su shiga magana malami ba akan wannan don magana juma'a da magana idi malamin malikiya ka je ka duba na baka asalan ko magana malikiya ko sauran malamai shafi'iyya hanabila ba sa kawo izinin liman kwata-kwata izinin shugaba ba a taɓa a kawo ba wanda maslaha ce ake ake cewa a maslaha amma ba a cewa dole sai ya baka izini sai baka izini zaka sallah to ka gara baka ce idin kace sai da izinin sa to wanda shike ba dole dole sai ni azumi kuma ya kalla wani wani wani adadin ƙara rana wanda ba mu je mu gani bayan muna da yakinin cewa an ga an ga an ga an ga an ga wata bari ku ji magana su albaji akan wannan lokaci ya farauta ba dai hakuri mu karasa insha Allah gashi za mu karasa yanzu yanzu ne akwai shi wannan wani lokaci wasu suna kamanta shi da da maganar kusufi muna mun taɓa faɗa da maganar kusufi na rana da kusufi na wata cewa ba a kuskure a cikin shi shi in kaga an samu kusufi na wata rana to sai dai a kwanaki na istisrarul qamar lokacin da wata ya ɓace yana gab da zai zo zuwa jinjirin nan to ba a taba duk duniya ba a taba samu a sunnan ubangiji ba a taba samu rana ta yi kusufi a lokacin da ba wannan ba kamar yadda in karga an samu kusufin wata shi kuma ana samu shi ne a yamin ibda ranakun da shi wata yake yin yake sha hudu sha hudu sha biyar irin wannan ba a taba samu ya ya ya kitare ba to wasu na cewa to ai shi ma wannan kaga sai ya zama an gina shi ne akan wannan shi wannan ba shi da bambanci da kace ciki dai bare kasa da wata bakwai ba ko wata bakwai ko goma ko tara zuwa tara wannan shine wannan shine magana da ake magana ko kuma kace wato rana shine daga hudowar rana zuwa kuma faduwar rana wannan shine abin da ake kira hatimi din amma a ce tazaran tazaran shi ba wani yana ga tazaran ne tazaran da ke tsakanin wata da da da da shi wannan rana din shi mai cewa babu shi wannan duk wanda kaga ya fara sai kaga ya ce maka probability ne ba precision ba in ko bai zama precision ba to kaga akwai wani tiny percentage kenan ko 20% ko 35% ko 30% to me ya sai ka kai a 30% ko ba a samu ko wani shi kuma ya je ya ga 30% din ya gani kuma wa abin da muke magana kenan saboda haka abinda su suke faɗa din kusan duk ba duk ba haka bane kuma kowa mu ma yanzu a wannan lokaci namu in kun duba ko a lokacin rana a ce za a ce za a yi zafin rana degree celsius ko wani abu ba ba sa cewa fa position ne su ma suna cewa idan kwana ɗaya ne zuwa na uku to na 10% ne idan na uku ne na hudu ne zuwa na bakwai 75% ne daga nan kuma abin da ya wuce kwana bakwai to 50% ne kuma below 50% haka suke faɗa su kaga su kansu yayin da suka ce mana ba za a yi ruwa ba dan an dan aya za a yi ruwan kuma sai mu ce ku sai mu kai ta kanmu ai ba mu ka faɗa wannan maganar ba sai daga abubuwa ne da yawa abubuwa ne da yawa da su masu ilimi suna yin wannan haka zalika a wajen babin ai akwai abin da likitoci suke yi na wajen in sun auna jikinka da motsin jininka da yanayin chemical action na jikinka sai a ce wani da wuya ya ƙara awa kaza ana yi kuma in ka je kuma sai da wuya ya ƙara ne yanzu da ya ƙara kuma sai a zo a ce kuma dan me ya ƙara in ya rabu kuma bai kai wani adam ba sai a ce likita ka ce zai kara awa ɗaya kuma shi mutu talatin kawai yayi sai mu zo mu ce miki dan me ba wannan maganar ba saboda wani ƙari ko rage da masu sun yi gaya maka daidai da abin da suka suka kirga cewa ga daɗin shi bugun zuciyar shi gaskiya ana ana mishi an mishi countdown kaza an yi kaza sai suka hada suka kalkula abubuwa da yawa suke kirga wajen cewa dan adam ya wuya suna yin wannan wani lokaci wani sai a baka shawara sai a ce da shi ke naka kowace kaza cin kaza kila abubuwan kaza canja kan suna cewa abubuwan kaza canja a jiki saboda haka waɗannan abubuwan duka ba yaƙi ne ba ne ihtimal ne amma dai ana samun high chance yayin da wato abun ya zama yana kurkusa wannan shine muke wato aka aka faɗa amma ba a rasa irin abin da ake kira fine margins din da alfahimishi da kika wanda kuma suna tsaye zuwa su dan su kukuta maka yanayin lissafin ka abin da za mu cika shi da shi shine wato me hukuncin shan ruwa ga wanda shi ya ga wata ya ga watan sallah kawai sai ce shi bai azumin su ba shi kuma sai ki musulmi shi azumi me ya mutun yi wani yi azumin to galibin malamai galibin malamai cewa suke ya sha ruwansa kare tsaya ya sanari wani magana wani wani ya ce aje azumi dan kafa ce aje azumin magana cewa ya man adatu bi abin da hada mal jami'u fa huwa radd ba tun kaje kai kai aikin banza kai a wajen malamai ba fa ni na faɗa kare na faɗa ba wannan in kuka je kuka duba wannan shine maganan maganar Imam Malik wannan shine maganar Imam Malik shine maganan Abdul Malik ibn Hayy daga cikin Malikiya shine maganan Abu Walid al-Badi in kun je kun duba mawqi wato website na wato Salih al-Munajjid wannan shi ya faɗa suka ce azumin sa batil ne ba ta ce je azumi haka in ta kare ya ce maka shi shi ba da ganin lissafin nan zai yi kai kuma kun ga wata kai ku ga mun iyali shi shi ne yasa abin da ake ba kamar ya zo ya ce muku ne a lokacin lokacin hajjaji suka nan kuka mai lokacin juma'a ya zama ya zama sai wajen da asar ake yi sai da shi da asar yake a haɗu su a gida daga baya sai jira shi sai lokacin da ya ga dama ya so zai kudu sai su bar shi ta kwatantar sa wani lokaci ma shi ta hira su a baya ba to za ka za ka fara wani hudu a ce wani ba a ba a hira ana hudu ba a ce da ya fara wani ya fara wani abu ba addini sai ku kyale shi sai ku kyale shi dan ba na ba addini bane albazi ya yi kaito riwaya daga nafi nafi as-sa'id da imam malik wanda ya gaji kujerarsa bayan ya rasu a madina yace an tabi imam malik a cikin al-madaniyya fatawoyin madaniyarsa til imami gani da imami la yasumu li ru'yati al-hilal shi baya yin azumi saboda an ga wata wala yufṭir li ru'yati baya yin sharuwa saboda an ga wata wa inna ma yufṭir yasumu wa yuqiru an lisabi shi yana yin azumi ne sharuwa saboda lissafin mai ganin lissafi kawai annahu la yuqtada bi yace ba ba koyi da wannan da wannan shugaba wala yatabu ba ba ta tashi ba wannan ba ni ga faɗa malikiya ce sai a je a duba a gani malikiya sun faɗa yana ce al-muntaka yana ce littafin ibn abdul bar al-qurtubi da ma'anar malamai sun hikaci wannan magana magana ce sananniya a wajen malikiya a me yasa imam malik ya faɗa wannan magana saboda magana ce ta addini wannan magana magana bai ce wani mu je mu wani shugaba da'a a gudun sa ma ba ta ne mu rigima da shi akan mulkin sa ba amma mu zo mishi da'a cewa la ba'ata fi ma lima khaluqi fi ma sa khaliqi illa ma'atu fil ma'ruf wannan ma'rufi ne ko munkari ne a zo a ce kawai mu koma lissafin falaki munkari ne ko ma'arufi ba ma'arufi ba ne munkari ne wannan to ba a ce kawai mu yi da'a a kan abin da ke munkari ba sai magana wanda yake magana iri yanzu muna magana ya sha ruwa magana yin iri ko ma wani lokaci ma ya nesa ya nesa ko ma ya daga baya shi sarki ya kuma ba ruwansa da addini ya zami mu ba ruwansa da magana koyarwar addini wajen maganar koyarwar wata a imatul arba'a to in ka cire abu hanifa malaman malikiya hanabila shafiya sun ce ba sharɗi ne maganan wai za a yi sai an je an je wajen shugaba ba sadaka wanda suke kokarin aibata masu mahoto da su waye da suke kokarin aibata ma ku je ku ruwa duk in a maganin malamai ina ku taba an ce an ce za ka iri sai ka je ka nemi izinin wani shugaba cewa haka yi da ranar kuyi adadi adadi adadi adadi saboda in aka mutu shugabanni ba sai sahala ba sallan wata ba sai wanda je wajen bane yawa je ba ta je ba ta amma yanzu akwai wannan kuna ji ana maganar Ibrahim Traore ya fara kawo addini abin wani abin da faransa ke yi can kai kana fara da su faransa kuma abin da faransa ke yi suka suka ci public relations da wani adai da yin addini da sauransu sai kun kawo ka kawo mutane kasan ka ka kuma ce ka kana son ka zama ka sama free mind ne ka yantar da kanka da a cikin gari shugabanni ko galibi ko dai barumu ne ko da hudu sai da kana addini in kuka bar wani addini a wajen su to za su lalata abubuwa iri iri abu halima shine da yake magana ko juma'a ana iya yi a juma'a da idi sai an nemi izinin shugaba muka ce in akwai fitina wanda shine su kuma magana su musa kuwa in akwai fitina wuri a kace na ce ko za a saba ko wani zai zama ya yi amfani da aikinka wajen yin ɓalla daga bayan ma watan ya ce shi sai ya gaida idansa babu ne gidan maslaha ka ƙi yin sallah din amma ka shayar wanka lokacin da zuwa ce a za a yi sallah a gobe shi ke nan ka je ka bi shi ai ka ga baka saba ba amma ba idan kayi wallahi babu laifi kawai dai abu da za a gaya musu wani yanda yanda suke to ka san sakwata huta da malafi a yawuri sakwata huta da musu ba wanda in suka tashi in suka suke jijjiga shi sarki musulmin sai ga ba mu tabawa ba mu kamar ba ta girma ba ma to kuma shugaba ba ya san haka ba ya san haka ko da ka saba ya saba da kai kai shi magana mai kyau da zai gane mu da ya san muke gane in ya gyaru duk wani malami da muke yi inda shi zai gyaru mai magana guda ɗaya duk kowa ya gyaru to ba magana ku zo ku kuna mishi magana haka na dakali da sauransu ku ce ai ku ba ai sau ba ai a'a a mishi magana mai dadi amma dai a ce ba ya addini amma addini ba za a fasa faɗa ba dole sai an la tubayyinu lahu lin nasi wa la taktubu lahu Allah ta'ala a bayyana wa mutane sai an gaya musu shine albani yake fara cikin muntaka yace man kana mawdu'in laysa fihi hakimun duk wanda yake wani waje inda babu shugaba ya tafaqqadu amran nasi wanda zai dinga kula da lamarin mutane fi saumi gami da azumi aw man yudayyi'u dalika ko wanda yake tona ta abin baya a bayar shari'a فقد قال عبد الملك عبد الملك ابن ابي ياسين ينبغي ان يراعي ذلك تفقد وجه جي يبنتكا شي اكران كانسا يبنتكا من يثبت ذلك عنده يبنتكا وندا ganin yake tabbata a wajensa binu ita nasu yi arzu yake man yathiqu bihi ko shi akaran kansa in ya gani ko wanda ya yarda da shi shi in ya gani fa yasu mi zalika zai azumin shi ba tare da limamin ba wa yusiru to kuma sharuwansa wa yu'malu alaihi man man yaqdi bihi shi wanda zai koyi da shi kuma sai ya koyi da wannan ya ce ai na yi azumi ne saboda wani wani ya gani shi da ya gani wannan shi ne abin da wato yake faɗa yake cewa wani guda nika anna subuta wa inda alhakimi lamma ta'addara wannan yin cewa mutum ya sallarsa kuma ya sha ruwansa shi ne lokacin da shi wato shugaba din ya zama wato yin amfani da maganarsa ya zama ya wuyatu ba zai amfani da maganarsa ba a wani tafridi ko saboda sakacinsa raza ila asali sai mu ce kawai kuma zuwa ga asali wa fi thubutul khabari wanda ya tabbatar da labarin wanda yace shi ya gani sai tabbatar kawai ya tabbatar kawai shi azumin sa wannan shi ne abinda malamai suke faɗa cewa ibada ba a tsorata ta saboda saboda sakacin wani malami ko sakacin wani shugaba mun ga ya sakaci ku za ku yi ibada ku yi ta ko da zuwa ya ce ka ku sallah ai ba za ku yi sallah ba to to azumi ba ba abokin abokin bamu sallah bane ai ana bace sharɗi guda biyar da aka da muka alƙawari tsakanin da ubangiji shi ne wani zai canza mana lokacin sharuwarmu da lokacin ɗaukar azuminmu ya kuce sai dai a koma ana amfani da hisabi wannan kaga kaga ba haka bane wannan saboda haka zamu koma wajen kamar a shari'a ne yanzu misali mutane tsorai idan gwamnati abu ya gaza kare mana jiragen mu to wannan wajibi ne shi ya sare a kansa za ku yi zuwa mu mataki buɗe kadan mu samu wani shugaba shi ya yi kawo wani abin da zai kiyaye mana jinin mu idan wani shugaba wajen kiyaye mana addini ya sakaci to ya an da muka mu kawo wasu mutane wuce to ku bima tana aqil bihim shauka da wanda za a samu adadi masu yawa wanda kuma za a samu gabatar da jikitarwa da magana mutum daya a ce to kai karbi jagoran ba akan kaza to lamarin addinin nan sun an sun tozatar sai a samu wasu su ce to ku ku zama ku ne jagora yanzu shikenan shi kuma sai mu kyale maganarsa sai lokacin da ya dawo amma inda za a ce za a amfani da maganar ganin ganin wata ko maganar wata ne lissafi wannan gaskiya magana ba shari'a ake ba ba inda aka faɗa ka a cikin shari'a babu shi babu shi saboda haka yana daga cikin abin da aka kira mutane amma ko maganar da wasu mutane ke yi cewa a wato ai su sun ga watan yayi yayi kwalleliya to wannan dan gwa baya cikin abin da kuma ake na ilimi shi kuma saboda mazala ya riga ya yi ishara cewa ana iya samun kaga wata wata dare daren ta na farko kaga ta kamata ya kwana biyu ko kwana uku wani da cikin alama na iktiramu sa'a alama na cewa alaman wato kashe zamani ya zo wani hadisi ne zuwa cikin asahihaini hadisin abu bin burra daga abul bakhtari abai daga abdullahi dan abbas cewa wasu sun zo sun ga magana cewa mun ga wata mun ga wata ce ga shi watan ya zo mun ga shi kamar kwana biyu ko kwana uku sai magana yake cewa inna allaha maddahu li ru'ya fa huwa lahu fa huwa li lailatin ra'aytumuhu yace Allah ta'ala shine ya ya magana fa'in sa ya ja shi ya tali shi wanda za ku gashi ƙuruƙuru daren shi na farko ne wannan da kuke ganin sa banda shi kuma akwai hadisin da manzo Allah yake cewa min iktirabi sa'a intibaqul intibaqul ahilla daga cikin alama na wato wato kiyama ya matso shine a samu wata ta zama ta kumbura intibaqul ahilla wannan hadisi ne hasan bi shawahidihi ana rawaito shi hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisin Abu Huraira mursal na Sha'bi mursal na sauran manyan sahabbai da dama Abu Sa'id al-Khudri sahabi shi ma da kuma Umar daga Umar dan Khattab wannan dan kada zai zama Hasan bin Shawa'i bin Majmu'i to duka saboda haka dan karo kaga wata wata yayi kwalleliya kuma a lissafin mu ɗaya ga wata ne ɗaya ga wata ne wannan wannan baya cikin abin da ba za a ce wai anya yayi bi gaskiya ko bi gaskiya ba na faɗa saboda mana dajiya muna haka a ce zo ka kalli zo ka ganta zo ka ganta to ba wani garinta in dai ɗaya ga watan ne in dai ɗaya ga watan ne ɗaya ga watan ne abinda dai kawai mu yanzu ana muke inkari kuma wanda suka je suka yi sallar su da sauransu mu gaskiya mu ba wajen musu wani laifi ba shi ne maganan lissafin wata lissafin taurari wallahi ba inda ba shi a shari'a ba shi a shari'a duk wanda ya kawo ya kawo mu jama'a bid'a cin addini ko ya canza musu addini ko dole al'umma su koma su tare addinin su ba su tsaya su bi su bi wato a musu suke da ba ruwa game da addini ba ina ganin sai mu dakata a nan a yi hakuri mun jajja saboda na san sati mai zuwa ba za mu ba za mu karatu ba kuma wannan ba sa da ya zama kwantai dan na san wannan akwai yan uwa da yawa za su bi dan wancan katukan ma an bi akwai uwa da yawa za su bi bi kuma za a share sosai to ba ba so katin ya zama ya rabi ba abin da muka tafi Allah ya ba mu lada abin da muka sallata Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in insha Allah babu tambaya sai mu kira sallah ni sallah